أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatun littafin babban malami albarbahari littafi mai suna sharhu sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na takwas a faɗan malam da yake cewa falkalam wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdathun يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة ملكي تيوى مسني تيوى فالكلام والخصومة والجدال dukkan zance wanda aka samu wasu 'yan bid'a sun ƙirƙiro shi har aka ringa sanya musu suna da ashabul kalam kenan wa'inda ake ce ma falasifa da ashabun ra'ayi duka masu irin wannan ra'ayi masu irin wannan zance akan wuraren da bai dace ba a ce sun yi magana da masu husuma da masu jidal menene husuma kawo masu neman fitina neman tashin hankali wanda kuma ake ce ma jidal shi kuma jayayya yujadil bin ajalil jidal wala yujadil li talabil haqq baya yin jayayya saboda neman gaskiya wa inna ma huwa yana yin jayayya ne saboda kawai saboda kawai ayi jayayya wannan sun samo asali tun lokacin falasifa na harko wanda ake ce masu fest da larabci ake ce musu fasta'iyuna su kawai 'yan gardama ne eh a yi gardama a yi ta ja ana zuwa ana zauwa ba don neman wani gaskiya ba kurum don dai a yi gardama ta wannan su haka sunansu yujadilu na kawai min ajal jidal la da talabil haqq malike ta wal mira duka yana daga cikin jayayya yace muhdathun duka abu ne kirkire wanda daga baya ne aka hudu iri-irin waɗannan abubuwa a cikin addini a ringa yawan gardama a ringa yawan jayayya a kan abin da gashi nan gaskiya ga tana a gaban kowa ko a ɗauko zance mai shubuha kurum don aje a zo a ringa tattaunawa har kai ana adawa da juna a kai shi wani abin in abin a ajiye hankali kowa ajiye ra'ayin shi a koma cikin alkur'ani da sunna ne minti ɗaya ba a yi za a warware shi Allah ya riga ya faɗa mana a cikin alkur'ani mai girma fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuka yi jayayya akan wani abu ta kan yi ku samu haka ku samu kanku cikin jayayya wannan yace kaza wannan yace kaza to idan haka ta faru ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzon shi a buɗe alkur'ani mai girma a zuwa a karantar a karanci hadisai menene hukuncin shari'a akan wannan hukunci shikenan sai a huta amma idan ya kasance jayayya za a yi to haka za a ringa zama a kan ra'ayi har ai kashe-kashe har ya kai inda ba su shi ne ce ya ga dahu shak fil kalbi yana da cikin abin da yake kawo shakka a cikin zuciya ita kuma shakka tana shiga cikin zuciya ta mummuni to an shiga uku shakka daga ta shiga cikin zuciyarka to ka shiga matsala babba akwai wanda suka samu wannan mazhabi misali irin su descartes da cikin falasifa wanda suka ɗauki wannan ra'ayi suka tahi da shi akan shakka ya shukku na fi kulle shai su suna shakka akan komi akwai wanda suke cewa daga cikin wanda suka ɗauki ra'ayin shi na daga musulmai suke cewa kamata yi imanin kama da kai ga Allah kamata ya a ce ka yi shakka akan akwai Allah ka yi shakka akan addini to kun daga baya in ka tarar da yaƙini in ya so ka zama ka zama mumuna kawai yanzu kaga wanda ya samu kan cikin irin wannan yanayin cikin irin wannan yanayin na shakka baka san ba kawai ta hanya zai iya huta daga ciki wani shaidan ya samu makama da zai tafi da shi shikenan har abada ya bace wata rana wani ya rubuta littafi ya ce wannan littafi suka game da wata tsohuwa suka gaisa da ita sai ke ce mata ba ga littafi na rubuta take tambaye shi littafi mai ne ka rubuta sai yake ce mata littafi ne wanda yake kumshi da dalili dubu akan cewa akwai Allah ya ce mai aikin banza ka sha wahalar banza wahalar wuri ta tayyata ya iske ta ce mata kin san shekara nawa ne ina wahala ina rubuta wannan littafin don in tabbatar da dalilan wannan sai ta ce shakka dubu ka samu shi yasa kake bukatar dalili dubu ni dalili ɗaya ban na bukata saboda ko shakka ɗaya ban taɓa yi ba a ce akan cewa akwai Allah to wanda ya tahi irin wannan abin na shakka suna nan akwai su Imam Al-Ghazali ya daga cikin eh filosofi ne yanzu sosai suka shiga ciki shi ma Imam Al-Ghazali haka ya dauki wannan yanayi ya shiga wannan yanayi na shakka da karshen rayuwar shi sai da ya rubuta littafin ya ce ya je ya tafa gamtu a cikin wannan tunanin na shakka na kaza na kaza yace da karshe dai ya lura cewa ko wahala ce da karshe wahala ce to da in kai shakkan ma ya kirga kake so ka iske yau ba gani ba zakai ganin Allah zakai daga cikin hujjojinsu na yin shakka ai sun cewa suke yi mu kalli abin nan tafkin aljannai lokacin da kake tahiya saman kwalta sai ga tafki gashi can ruwa a saman kwalta sai ka zo wurin sai ga ba koyi Allah ba mu labarin shi a cikin Qur'ani walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a ma wanda suka kafirce yace ayyukan su kamar tafkin aljannai aljannai ne kasarabin biqi'atin su suna tsammanin ayyuka suke na kirki ya saba ku zam'anu ma'a shi mai jin ishi ruwa tsammani ke ruwa ne a can shi ma kafiri tsammani ke aikin da yake mai kyau ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya zo ya gaba komai a wani wajid Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu samiul hisab suka ce yanzu ga tafkin aljanna nan idan kai na ganin abin gashi na ruwa ne amma in ka je wurin ba suka ce to dan haka me yake da suna organ distance na mutum suna iya turamfan shi ya kamata ka ringa tashi nan ka idan ka ya ga abu amma ga shi kaji wurin bako ne suka ce ya kamata ka yi shakka ka ringa shakka akan duk abin da aka gaya ma duk abin da gani ke shakka akan shi har da suka ce daga cikin dalilan nasu suke cewa me yasa duk lokacin da aka tambaye ka kawo dalili sai ka ƙara kawo dalili akan dalilin shi ma dalilin yana buƙatar dalili sai ka rinka kokarin tabbatar da yanzu misali ka kama mutum dalili kaza dalilin da yasa nace kaza kaza ne sai ya buƙaci shi wannan dalilin da ka kawo me yake nuna cewa shi din haka ne shi ma hallau wanda ka kawo shi ma me yake nuna haka ne kawai gardama ce za a yi tai haka suka ringa ka irin wannan shubohin suka ringa kama mutane suka ce kuma hankali shi kadai bai iya tabbatar maka da cewa abu gaskiya ne aka tambaye su yasa suka ce saboda bai kamata ba shi ya ma kanshi shaida hankali ya ma kanshi shaida cewa yana da hankali ko kuma lahe shi kawai shi gardama ce yanzu sai aka dan a ba su amsa sai aka ce musu duk abin da organ da san sai kuskure a kanshi organ da san tsin shi ke gyara shi Allah ba wani abu daban ba in idan ya ga abu yake tsammanin ba haka nan bane idan ne zai je kuma ya gani ya tabbatar ba haka nan kin bane kuma ya tabbatar da haka nan kin kenan tun da ido ya gyara matsalai da ta aka samu ta gani shikenan magana ta kare an an huce wajen har lo magana da kai ta wannan na karshe na menene suka ce na karshe da muka kawo dai na hankali suka ce wai hankali bai kamata ba ya tabbatar da hankalin lahiyar hankali da kanshi da kanshi tun da mutum biya ma kanshi shaida ba gaba alkali shi ne suka ce musu to yanzu misali a farai portable wannan miki nuna lahi shirin idan ka danna shi kai aiki da shi kai apple kai message kai wane ne kaga in dai functioni da kyau lahi shirin kenan shi ya tabbatar da cewa shi kin lahi shirin saboda yana functioni da kyau haka hankalinka idan yana functioni da kyau yana tsinkayo abubuwa da abin da ya kamata yana yi shi ke lahi shirin ba bukata abin haka dai suka zo suka shiga cikin wannan dajin shi ma da karfi inda gaba sai da ya dawo ya ce duka wannan gardamar da ya ta yi shakkan nan da ya ta yi ya ce da ƙarshe ya samu wani abin da bai shakka a kan shi aka ce mai mine ne wannan bai ya shakka a kan cewa shi yana yin shakka a kan komi kawai dai abin kai ka rasa kan gadansu sun je sun yi ta yi dai abin babu mahuta da kai shi dai bai shakka a kan cewa lalle shi kine na shakka kuma daga baya yarda cewa shi kinnan akwai shi daga baya yarda tun da mine ne shakka wani bangare ne na tunani tunani ne kake shi ne shakka to kuma matakar kana tunani to wani yana nuna cewa ne lalle akwai ka eh yau wace je fans ko don kaje su yi tun da dai ina tunani to akwai ni to ban na shakka cewa akwai ni haka ne ringa warware kanshi da kanshi har ya samu ne tun da wasu sun bi abin sun bi mazhabin sai da mazhabi ne babba wanda sosai daga cikin musulmai akwai dewa cikin falasifa na musulmai sun ɗauki wannan mazhabi kuma sai ka sauko su cikin addini kawai abin da ka mas'ala ta addini su kawo wannan mazhabin nasa na shakka su sa a cikin su yi ta ruɗa mutane a yi ta gardama ta gardame to he suka kawo shi akan zatin ubangiji to wannan kaga babban matsalar da aka samu kenan a wannan lokutan wannan nasu ibn taymiya nasu amal bin hanbal wannan zamanin wannan nasu kurunkin wa'annan wahala suka sha malamai ahlus sunna wajen tabbatar ma da mutane cewa ba a tunani kan irin wannan abubuwa bai kamata ba ka ringa magana kan irin wannan abubuwa shine ma yake cewa fal kalamu wal khusuma magana ba ko ina bane ake magana sai Allah tabbatar ma kan shi wata sifa kawai ka zo a tunaninka tunda Allah tabbatar ma kan shi wata sifa sai ka ringa kallon siffarka sai ka ringa tunanin siffa ta Allah shikenan sai ka shiga fagamtu tunani da neman ya za a kamanta abin sai ka gano ya za a yi ya hannun Allah yake sai ka gano Allah ya ce yana da hannu to ya hannun Allah yake tunda Allah ya ce a cikin wata sura yadullahi maghlula a cikin surtu sa'ad kuma yake cewa ni yake cewa ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ai tunda Allah ya tabbatar maka shi yana da hannu to anan Allah ba hannu bai ke ni tunda bayi ma suna da hannu to Allah ba hannu bai ke ni yana nihin wani abu daban in Allah ya ce yana da kaza sai su sauya su ce kaza ne ake ni to shine ai malaki magana akan in kana so ka zamna lafiya tunani ko kuma zance ka tsoma bakinka akan siffofin Allah ba naka bane shine ma da yake cewa anan ka bargar da magardami saboda abu ne wanda zai kama shakka a zuciya to me yasa akai kaza me yasa kaza me yasa kaza kana ta tsoro nan tun da pointin turgason kin wannan zai kai inda bakka da amsa sai ka harta nan kafircewa kuma tunda me tunanin kafircewa tunanin baka yarda ba daga baka yarda ba shikenan ka bar musulunci to shine ake gudu babban abu yace wa in asaba sahibul haqq wa sunnah kai ko da a ce wanda yake da wanda ake jaye da shi ko da a ce yana saman kan gaskiya to barin wannan gardama gardaman shi ya alheri eh yace shi ya alheri yace fa huwa muhtimun li annahu asabahuma min ghairi tariqi sahih li anna tariqa sahih yace huwa taslim wa adamul khawt hanya ta kwanciya hankali shine sallamawa wa adamul khawdi wal jidal da barin nutsu a cikin abubuwan da aka tseda ka akan su manzala sallallahu alaihi wasallam matakar da bai magana ba kan wannan abubuwan to kai ina dalili zaka ce kai magana akan su sahabbai ba su taba tada hankalinsu ba kan wannan abu yanzu kwanakin ba an yi takarda magardami daga baya kuma an akuma cikin littattafan ma dai da ƙarshe sallama ce za'i wasu sun ce Allah yana sama wasu ce a baiwa a ce Allah na sama to dai ka a yi sama yana ina a yi sama halitta ta ake a yi kamata a ce shi Allah subhanahu wata'ala ba a cikin halitta shi biki to aka zo aka yi ta zuwa ana zauwa da Allah ya ce a amintun man fi sama'i da yace man fi sama'i ba ana nihin ba a cikin sama yake Allah subhanahu wataala da yace kuma sawa al'arshi yana sama al'arshi ko to al'arshi da kursiyu na ubangiji su a saman sama suke sama saman saman saman sammai bakwai suke sammai bakwai suna ƙasa su kursiyu da al'arshi su a saman suke saboda kursiyun ubangiji idan aka ɗauki sama da ƙasa da abin da yake cikin su baki ɗaya aka ɗora a saman kursiyu kamar wani zobe ne a yada a cikin sahara kamar ita duniya ba komin komi bace ba a wajen al'arshi a wajen kursiyu ita ma kursiyun kanta aka ɗora sama al'arshin kamar zoben ne a cikin sahara ba komin komi bace ba yadda ka san kiyashi da kake rayuwa da shi ko kuwa a ce kwaya ta ƙasa ta nan ganzu misali a nan in aka ce a lissawa ƙasar da ke da kwai a nan kwaya kwaya guda guda guda wadda ke da kwai a kowa masallacin nan mun shekara ɗari ba iya lissahin ba to ka gani ga su nan dai yanzu wannan allah ya san da zaman duk dai daga cikinsu to kamar irin wannan ƙananan abin halittar da mu musamman yanzu da zaman wata ƙwayar ƙasa da ke da kwai a nan ba musamman da zaman ta to Allah subhanahu wata'ala ya san da zaman komi to haka duniya take a wajensa kursi da wajensa al'arshi shi ne wani malami yake cewa inda a ce dan adam yadda yake da mantuwa yadda yake da shagulgula wani lokacin suka cakule mashi sai ringa mance wasu abubuwa yake cewa inda dan adam shi ya mallaki abinda Allah mallaka da duniya wannan da tana ya mance ta da tun ya mance da duniyan nan bare da wani dan adam da yake cikinta bare ayan nan ta cikin sodal an'am da yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin Allah ke cewa indahu mafatihul ghaibi a wurin shi ne ke da kuma mabudin gaibu la ya alamuha illahu babu wanda ya san wannan mabudin shi sai ce wa ya alamu ma fil barri wal bahr da abin da yake saman kasa Allah ya san da shi da abin da yake saman kasa daidai da kwayar zarra na abu Allah ya san da zaman shi wa ma fil bahri halau ma fil barri wal bahr da wanda yake cikin teku halittun da suke cikin teku sun bahi na kasan yawa sun lullumta su ya ce mi wa ma tasqutu min warqati icce da kake gani wani wata warka kamar fai guda ta iccen wata ke bushe ta faɗo Allah ya san da zamanta duk iccen duniyan nan Allah ya san da zaman shi tun da farkon duniya har na ƙarshen ta wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi daidai da kwaya da take cikin kalkashin ƙasa Allah san zamanta wala radabin wala yabisin ko wani tabo ko wata ƙasa illa fi kitabin mubin sanan a cikin littafin Allah to wanda yake da irin wannan girman halittar a ce itatuwan duniya nan kakaf waye zai yake da lissahinsa ya ce ma ya san adadin itatuwan duniya babu shi bai yiwuwa babu a tattaro duka olufore na kowace ƙasa a ce su ba da statistik na itatuwan da ke da kwai a duniya hudu na gare shi na kowace region ya hudu na region in shi na kowane departament hudu na departament shi adadinsu nawa ne bai yiwuwa to haka Allah ya ce fai ta jikin wannan itatuwa in ya faɗo Allah san da zama shi shine malamin ya ce to wallahi inda dan adam yake mallake da wannan abubuwan wallahi da ya mance duniya wannan kwata kwata da ya mance da saboda akwai tarmamuwa daya rana wannan rana wannan da suka yi lissafin su sai a sa wannan duniya su wajen miliyan guda da wani a rana girman ta duniya duka ya asa ta ciki so miliyan da wani abu girman rana ita kuma rana ita ma akwai ta tarmamuwa ita ma sa ta sojan miliyan uku a cikinta ita ma in aka sa ciki ba a masan ba akwai ta waɗannan sai ubangiji shi yasa waɗanda suke da wani malami yake cewa ayana ta cikin suratul ta cikin suratul fatir da yake bayani akan cewa ayan nan ta ƙarshe inna ma ya Allah min ibadiyar ulama to kahin nan me yake cewa aha mhm lan tabu wa yazidahum min fadli mhm anan da yake cewa wa min aljibali wad dawabi wal an'ami mukhtalifan alwan sai malamin yake cewa da aka ce da aka yi zancen duwatsana aka yi zancen dabbobi aka yi zancen a teku aka yi zancen sama aka yi zancen ƙasa sai ce kuma Allah ya ce innama ya shi Allah min ibadil ulama sai ce wannan ayi malaman da ko kuma masu ilimi wanda suke da ilimin sararin samaniya wanda suke da ilimin ƙasa dole suke ilimin duwatsu na ilimin itatuwa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama idan Allah baka wannan ilimin to an baka dama ne na kai tunanin wai waya halicci wannan abin saboda in kai ta'ammuki zaka ga girman Allah a ciki to wannan girman Allah zaka gani a ciki shi ya kamata a ce ka ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama in dai kana nazari akan sararin samaniya in dai kana nazari akan abin da ya shayi ruwa abin da ya shayi itatuwa abin da ya shayi duwatsuna to ya kamata wannan ya sa ka ka zama inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ya kamata ka ji tsoron Allah dalilin abubuwan da ka gani na girman Allah a cikin su ba malamai kadai ba a har ma masu ilimin wannan abubuwan ya kamata su tsoron so nawa aka ce akwai wanda suka musulunta dalilin yawan shigansu cikin ruwa sun ga wani abubuwa na ban al'ajabi a ciki kostoko na akwai da aka ce ya ji kiran sallah a cikin kalkashin ruwa akwai da aka ce ya ga kihi da sunan Allah a ciki ya ga wani abu abubuwa ga sunan na abin al'ajabi da yawa kalkashin ruwa ba ma wannan ba irin yadda halittun suke daban-daban wata halittar gata nan akwai wata halitta da wani gani ran nan ita ba ta shan ruwa idan ta shan ruwa mutuwa take Allah ya ce a cikin suratul furqan yake cewa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara a cikin suratul nur kuma yake cewa yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara inna fi dhalika la'ibratan li wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' a cikin wannan kuma yake cewa cikin anbiya awalam yaro annallaha alladhi khalaqa samawati wal arda أولم يروا أن السماوات والأرض كانت عارضة ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي من سنيا daga ruwa komai ke rayuwa kenan ne kowace halitta tana buƙatar ruwa tana buƙatar ruwa to yau sai ga wata exception ta wannan regal Allah sai ware wata halitta daban ita kuma in ta sha ruwa mutuwa za ta da ta sha ruwa mutuwa za ta wani bera ne a cikin sahara yake kawai tun yake rayuwa shi in dai ka ba shi ruwa sha to shi ko ya mutu ikon Allah haka aka zo aka yi ta sharhi na bisa a youtube malamai na laraba na he bayani saki wani ya ce a'a wana da wata na'ura ne a ciki wanda in ya sha ruwa so guda sai shekara da shekaru bai sha ba kowa na bayanin shi ne da karshe kawai ku komo ku sallama kawai Allah ya ga dama ya halitta shi alanahul khalqu wal amr tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya ga dama ya halitta shi ya ware dan ya nuna muku shikin shikin ne kawai akwai kuma wata halitta ita kuma daga tayi tayi tsartuwa ko wuta take huduwa daga tayi tsartuwa wuta ce daga tayi tsartuwa wuta ce kamar dragon wannan na dade da ake cewa yana hudu wuta ita ma daga tayi tsartuwa wuta ce shine suke cewa anya ba ita wata ke haddasa gobarar daji kaza kaza suna ta bayani ne halittu ne na Allah daban-daban to kamar wanda yake bincike cikin irin wannan zai ringa gamuwa da irin wasu irin halittu daban-daban wanda kurum ka sallama ma wanda wannan halitta ya kamata ka ji tsoron Allah shi ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama to shi wanda su ake cewa ashabul kalam ya su gazance su rinda kokarin su he sun binciko he sun kokaf ya mine ne kaza mine ne kaza mine ne kaza to anan ne suke bacewa kuma anan suke batar da wasu saboda an hana ka ka shiga irin wannan binciken sai ma da yake cewa wa alam rahimakallah ka sani Allah ji kanka da rahama annal kalama fi rabb an zo zanta zance akan ubangiji ya ce muhdasu abu ne wanda kirkiro shi ne aka yi sabon shigowa ne kamar sahabai ba san shi bisa magana kan ubangiji kurum sallama wa suke sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam akan abin da bai kai kama tambayar manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke abin da bai kai kama is tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam kai akan abin da sabo ne ma akan giya ma tambayar suke yasalunaka anil khamri wal maisir ko suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da Allah ya sako aya da yawa masa gardama kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas suka zo suka tambaya yasalunaka anil ahilla yasalunaka ma za yunfiqun yasalunaka anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila da abin da musu iskali tambaya suke amma ba su taba zawa ba suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai Allah ya ce yana da hannu ya hannun yake saboda su sun san ba abin tambaya bane ba menene kawai nuthbit ma athbatahu Allah li nafsi muna tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma kanshi Allah ya ce ina da hannu shi kina da hannu ya hannun yake wa sa ka tambaya wa aike ka Imam Malik aka tambaye shi Allah da ya sama sama al'arshi yace shi mai tambayar sai yace kai fastawa to ya daidaita Imam Malik sai yace mai al-istiwa ma'lum daidaito dai abu ne wanda dai mu mun sani mun san me ake ce mun an daidaita mun san fasara ya ce wal kaifi majhul amma yaya ya daidaita ya ce wannan abu ne ba wanda ya sani sai Allah ya ce wal imanu bihi wajib imani da cewa Allah ya daidaita saboda ya ce tun mastawa alal arshi dole ne ka sallama kai imani da wannan ya ce to wasu alu an bida kuma tambaya ma ya ce bida shi ne malayin alam ma ya magana sai ya ce magana akan ubangiji akan siffa ta ubangiji ratiyar shi siffofin shi wannan ya ce abu ne sabo kirkirar shi ne a kai ba a magana kan wannan kurum sallama ake Allah ya ce yana da hannu yana da hannu ya yake ba sani laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yadda ya faɗa a cikin suratul suratul insan inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira mun sanya shi yana ji yana gani kuma anan Allah ya ce wa huwa as-sami'ul basir shi ma yana ji yana gani jinka da jin Allah iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane sunan ne kawai iri ɗaya amma jinka da jin Allah ba iri ɗaya bane Aisha radiyallahu anha take cewa ranar da Zainab ta zo wajen mazara sallallahu alaihi wasallam mijinta yayi zihari da ita me zihari yayi rantsuwa ya haramta matar shi ta zo ta ce mazara sallallahu alaihi wasallam a nema musu mahuta ya ce mata babu wata mahuta kawai shikenan an rabu mazala na ce mata ba mota tana ce ajiba ne ana ce mata a'a tana ce ajiba ne aisha radiyallahu anha tana zaune kofar ɗakin ta su kuma suna share sai take cewa ina jin wani abu wani abun banna shi ina jin wani abu na zancen nata wani abun banna shi kawai aya ta sauko Allah ya ce qad sami Allahu Allah ya riga ya ji kaga wannan yake nuna maka mi jin ka ba irin jin jin Allah ba min fauki saba isamawa daga saman saman bakwai Allah ya riga ya ji menene wannan mata take hujji قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الله yana jin muhawarku to ka gani min foki sabai samawat an ji mi suka tattauna amma wanda take kusa da su ga ta kalkametar ta ji wani abu wani abu ta ji ba ai kaga jin ba iri ɗaya bane ba ba iri ɗaya bane ba kawai sunan ne yake zauwa ɗaya sai ma ne yake cewa huwa bid'atun wa dalala wannan bid'a ce kun bata ne yace wala yutakallamu fi rabb ba a magana kan ubangiji illa bi ma wasa bihi nafsahu sai da abin da ya wasafa kanshi idan Allah wasafa kanshi cewa yana da sifa kaza kawai ka sallama ka huta illa bi ma wasafa nafsahu azza wa jalla fil qur'an a cikin alqur'ani wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma sahabban shi yace fa huwa jalla thana'uhu wahidun sai ce Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da shi a duniya wa huwa sami'ul basir yace kuma yana ji yana gani ba abin da yake kama da Allah duk abin da zaka yi tunani duk abin da zaka tsinkayo ƙarshen nazarinka baka iya samun abin da yake kama da Allah baka iya samu ba abin da yake kama da Allah shi yasa a duk lokacin da ka ji an ce Allah na siffa kaza to kada ka kalli siffa ka tukun ka tana siffa ta Allah daga kayi wannan neman kamanta shi ne za ka yi da kanka Allah ce yana da hannu kada kalli hannunka to wanka tana ya hannun Allah yake a lokacin saboda kai baka taba sanin wani hannu a duniya ba in ba irin naka ba ko irin na kawai ka sani shine hannu to a lokacin da ka ce ma Allah yana da hannu sai ka tuna hannunka to in ka ce bari ka tuna inda hannun Allah yake to wani irin hannu za ka tuna wanda ba irin naka ba tunda mutum idan zai yi tunani yana tunani ne da abin da ya taba gani da shi ne zai gama ya yi tunani ya tsinkayo abu ko da abin da ya taba karanta ko da abin da ya to ba ka taba ganin abin ba ka ce kuma zaka yi tunani akan shi tunani zaka yi da abin da gare ka hannunka kenan ka ka kama hanyar kamanta Allah ne kai to shi ne ba su kawai daga an ce Allah na da siffa kaza shi kenan yana da yake shi kan bajinka ya faɗi siffofi da yawa wanda yake da sai ke cewa rabbuna awwalun bila mata ubangijinmu shi ne warko bila mata ko babu yaushe harkon ba irin namu ba ne ba na harkon namu mun su kaga ai muna da harko ko wani datta ne san su rana kaza bai kaza aka aje shi wannan shine harkon ka farkon zawarka to Allah subhanahu wataala shi bai da wannan bila mata babu wannan wa akhirun bila muntaha kuma Allah subhanahu wataala shine karshe babu kuma karshen ya'lamu sirra wa ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da yake boye ya san wanda yake cikin sirri ya san kuma wanda yake boye wa huwa ala arshihi istawa kuma Allah subhanahu wataala ya daidaita a sama al'arshin shi wa ilmuhu bi kulli makan kuma ilimin Allah subhanahu wataala yana ko'ina yana ko'ina wala yakhlu min ilmihi makanun babu wani wuri inda za a yi wani abu kai babu wani wuri wanda za a ce wannan makan ne wanda Allah subhanahu wataala bai da masaniya akan wannan wurin babu shi dama shi ya halicci kan shi kuma ya san me ke da kuwa a wurin ya san me ake yi kai kan ayi ma ya san me za a yi ya'lam ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun idza kana kayfa yakun ya san abin da ya huce ya san abin da ake yi yanzu ya san wanda za a gaba kuma wanda za a gaban ma idan za a yi shin ya zai kasance ya za a yi shin duka Allah subhanahu wataala yana da masaniya ta ilimin Allah ba irin ba irin namu bane ba kaga a cikin ayata aka ya'lamu ya alamu mafi samawati wa mafi rafi Allah ya san abin da yake sama ya san abin da yake kasa kai ma kuma an siffata ka da mai ilimi go kai ma an siffata ka da mai ilimi tunda Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukum wa yu'allimukum Allah a cikin kuma wata aya yake cewa a wama wama wama yaqiluhu illa al-alimun na ba mai tsinkayewa ai wanda suka sani وتلك الامثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون a cikin abin nan a cikin ankabut a cikin matsalul ladina shi ma dai akwai inda ayat da yake bayanin cewa babu wanda zai gano wa tilkal amsal nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun wace wannan musallan da muke bugawa muna buga su ne gawa ga mutane saboda su yi tunani to idan allah ya siffanta ɗan adam a wani lokaci na cewa yana da masaniya kan wani abu kuma allah siffanta kace akan cewa yana da ilimi akan kaza ai bai kamata ba ka ringa tunanin cewa ilimin irin ilimin ka ne to shine ma ne yake so mana bayani anan sai yake cewa anan alkalamu fi zatin rabbi subhanahu wa ta'ala wa fi asma'i wa sifati amru muhdasun abin da aka kirkiro yace ahdathahu ahlud dalal wanda suke batattu su suka kirkiro shi alladhina la yusallimuna lin nusus wanda bisa sallama ma aya aya idan ta ce kaza bisa hakuri su dangana yace walaysa indahum khashyatu lillah basa tsoron Allah fahum yatakallamuna fi zatin rabb suna magana akan zatin ubangiji wa yatakallamuna fi asma'i wa sifatihi suna magana akan sunayen Allah da siffofin shi yace wa yajhaduna wa yanfuna ma athbathahu Allah li nafsi suna kokarin jayayya kuma suna kokarin kore duk abin da Allah tabbatar ma kanshi yace aw ma athbathahu lahu rasuluhu ko abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi wa yatuna min indihim bi ara'in sai su dinga zawa da ra'ayi wa yaquluna hadhihi hiya sawab kuma da su rinka ta ai shine gaskiya ya takallamuna fi tafsirin nusus bi ghairi tafsiriha su rinka magana akan fasara ta aya ba tare da tafsirin ta na ainihi ba yace au annahum yaquluna ma nafhamuha ko su rinka cewa abinda muka gano fa nufawwiduha ila Allah wa yasiru kalamullahi wa kalamu rasuli bi manzil kalamil ajil sai su mai da magana Allah kamar magana ce ta kowa da kowa suna da ta cewa a ciki magana Allah da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda magana wani abokin karatunka misali in yi magana ya kara ayin shi kana iya cewa kai ma kana ta cewa akai to ya Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam su faɗi kaza kai ka ce kai ma kana ta cewa akai shine ma da yake mamaki yace alladhi la yafhamuhu al-arab yace fal wajib ala al-muslimina an yastamirru ala at-tariqi sahih abin da yake kan musulmi su bi hanyar nan madaidaiciya kuma hanya mai kyau wa ala tariki salaf hanya ta magabata sahabbai kenan yace wa Allah yaltafitu li haula'il mudallilin kada su ringa wayoye ga wayannan batattan alladhina yujadiluna fillahi bighairi sultanin atahu mun suke jayayya akan Allah ba tare da wani dalili da yazo musu ba yujadiluna fil qur'an suna jayayya akan alqur'ani mai girma wa yujadiluna fis sunna suna jayayya akan sunna yace sha'anuhumul jidal su kawai al'amuran su ne jidali gardama kawai fa ha'ula'i yajibu al-hadar minhum to wa'annan yana da kyau a kiyaye su wa ha'ula'i laysu muttabi'in wa'annan da kuke gani ba abin bi bane ba yace wa inna ma hum mubtadi'una yattabi'una awa'u yace wa'annan masu kirkire ne addini suna bin ra'ayin sai yace qauluhu wa la yutakallamu fi rabbi illa bima wasawa bihi nafsa fil qur'an ba a magana akan ubangiji sai abin da ya siffarta karshe a cikin alkur'ani ya ce lamma naha anil jidali fillahi wal khusumati fi asma'illahi wa sifati sai ce lokacin da aka hana magana ko jayayya akan zakin Allah subhanahu wataala da sunayen shi da siffofin shi yace sai malam ya gaya mana to ga abin da ya kamata ne yace shine an nukirra alqur'ana was sunnah mu tabbatar da abin da ya zo da alkur'ani da a sunna kama ja a kamar da ya zo ya ce alama ana halma a huzu min lugatin lati na zada bi alkur'ani wa sunna a kan ma'anar shi wanda ya zo da shi wanda harshen larabci ne to yanda ma'ana take ɗauka harshen larabci mu tabbatar da shi a haka mu fasara qur'ani mu huta ya ce fal ilmu ma'arufin ma'anahu fil luga ilimi misali ma'arufin abu ne sanin ne ma'anar shi a luga shine mi sani kawai kazalika alwajh ina ka ce huska yana da ma'ana a luga wal'ain ido yana da ma'ana aliyad yana da ma'ana hannu al'istuwa daidaita saman kan abu yana da ma'ana wal'ulu ɗaukaka tana da ma'ana ya ce kullu hadihi wa amtalu irin wannan ya ce da makamantansu ma'arufin ma'ana hafin lugatul arabiya an san ma'anarsu a harshen larabci allati nazala biha alquran wanda alqur'ani ya sabko da shi yace amma ahlud dalal amma su wayancan batattun ni za su ce akan wannan sai su ringa ce laysa hazal kalam ala zahiri sai su ce muku ai wannan zancen da kuke gani Allah ce na da hannu ai ba a siffa hannu ba ta zahiri za a dauke shi sai suka rabu gida biyu ke su mun kalu na tawaqqaf wani sai suka ce a mu dakata wa naqulu zahiruha ghairu murad mu tsaya ko mu ce a abin da yake hilin wannan ba shi bane ake ni wala na fahimul muradu minha amma mu san ba abin nihin kuma wa humul mufawwidun wai mu tsaya mu ce eh haka ayat ta zo kuma haka fasara take amma ba abin da yake fasara ba ba shi bane Allah ke ni to me yake ni hissin wa mu sani ba nabi kuma ya ce wa humul muawwilun sune masu ta'awili su ɗauki fasarar su juya ta su bera ta wani abu daban ya ce wahuwa al'akta su ne suka fi yawa ya ce awwalu ha bi gairi ma'ana hasayi sai su ringa juya ma'anar ba a kan ma'anarta ta inganci ba fadallu wa adallu suka ɓace suka ma suka ɓatar wa shagalun nas suka shagaltar da mutane wa shahanul kutub bi hazihi almunazarat wal mujadalat bi ghairi ta'ib suka zo suka ɓata ma mutane littattafai aka ta jayayya akan akan da su a cikin littattafai daban-daban akan wannan yace fal wajib at-taslimu lima fil qur'ani wa sunnah kawai wajibi akan musulmi shine kawai ya sallama akan abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine kawai yayi min asma'illahi wa sifatihi ala muradillahi wa rasulihi na daga siffofin Allah ta yanda Allah yake so ya siffanta kanshi ya siffanta kanshi ka tabbatar mishi ko ka huta amma tambayar ya abin yake shine ba a so shine kuskure shine kokarin kamanta Allah da kai kawai Allah yana siffa kaza tabbatar da ita kai shiru shikenan kai baka san baya kamar take sai su ringa gardama su ringa cewa to idan ka ce wai idan ka ce Allah na da hannu sai aka tambaye ka ya hannu yake ka ce a nesa ka mutu ne shehu ba irin nan ka bane kawai da sai su ce a yo ai wannan ka kamanta Allah da saboda ai ba mu san wani hannu in ba hannun da muke da shi ba da ka ce Allah da hannu mu hannun mu kawai zamu to ka gani an bace an bace daga ka ringa tuna siffarka to kan zaka tuna siffar Allah to ka bar hanya shikenan ka tafi kenan abin da yayi mutum kawai sallama li anna Allah a'lamu bi nafsihi Allah ya kowa sanin kanshi wa a'lamu bi ghayrihi kuma yayi kowa sanin wani shi wa a'lamul khalq e khalqi billah huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma nahnu kuma daga cikin halittu babu wanda ya san Allah kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma mu fa ilmuna qasirun mu iliminmu a ƙaide yake ba mu san komi ba sai abin da Allah sanar da mu masu salasala mai sanar da mu nahnu la na'lamu kathiran illa mimma fi anfusina min at-tafasil wal uruq wal hawas yace kai mu karan kanmu ma ba kai ba muka sanya a karan kanmu bare mu nema mu sa'a a karan kanka akwai abubuwan da da baka sani ba kuma in kai kiskirin zaka gano cewa akwai abin da kawai sani eh tabbas ya ce la na alamu kathiran min mafi anfusina mu ma abu da yawa a cikin jikin mu musan bada yawa a ciki min at-tafasil wal uruq wal hawas idan aka ce za a abin yanzu aka tambaye ka jijiya no ce a cikin ka musamman ko likita shi ya wuce amma idan aka tambaye ka yanzu a jikin ka ne wannan kawai so muke aike jikin ka ya kamata a ce kamar ɗakinka a ce da abin da ke ɗakinka kai ka ajiye shi ka san da zama shi to yanzu jikinka jijiya no ke da kuwa a jikinka ka gani an shiga jaraba yana da wahala ka waɗi ka ce ga arajin jijiya take jikinka yana da wahala akwai likitocin da suke magana a kan jijiyon da suke kan mutum kawai allah kaɗai san arajinsu kan kan mutum wanda Allah kaɗai san adadin jijiyoyin da suke kan shi na daga yanzu ka kalli ko gashin kanka yana daga cikin abun mamakin da ya kamata kai kiskirin a kanshi gashin kanka zuwa ka kai kai aski an kwana biyu sake fitowa a buɗe kan ganin akwai rulo na gashi a ciki babu babu rulo na gashi a kai in aka buɗe kan babu amma ga shi nan daga an aski kuma mutuwa zai sake to kagan amma inda aske ta za ka yi gashin mutuwa zai horci yanki ya za ka yi daga sati ya kiyo ka ga wani ya mutu kuma idan aka buɗe ya tsaka babu shi a jere a ce kullum tahowa ne zai ringa ana yanki ana mutu akwai abu da yawa wanda kawai allah ne kawai masani shi ne malai ce a karan kanmu ma akwai abuja da musani ba yana daga cikin abin mamaki na ɗan adam suka kalli amfarant a ce duk duniya kowa amfarant in shi daban tun daga mutum na fara hannun gashi babu wani zai zo ɗora amfarant tashi wani zo ɗora a ce sun zama iri ɗaya kuma duka zane ne ita na'urar da turan suka daga sun ɗora kawai an san wane ne daga an dora an san wani haka ido kowa idan kwaya idan shi daban da ta wani akwai wuraren da in kaje idan zaka sa idan daga an kan daga ta kalli idan ta san ba idan wani bane kowa irin nashi daban halitta Allah kenan kaga ka duba su ADN da ake kazanci yau idan za a hudo kayan cikinka a ce a ɗauki hoto a wata rana a gwada maka a ce ka san wannan abin nawaye ba ka sani ba kuma ga sa a cikin gaske akwai abu da ya sani ba gaskiya jin yawo ke a cikin muna ji yana yawo muna jin take shi ban ma ji amma ta hiya yake jin yawo ke a cikin mutum amma ban ma jin take shi kuma tabbas yana yi to kaga a karan kanka ma akwai abin da baka sani ba bare ka tada rigima ka ce kai ka san yaya Allah yake yaya kaza yaya kaza kaga duk wannan rigima ce shine ma ne ke jan hankalin mu akan cewa kawai mu tsaya inda Allah zai damu kada mu ringa nema keke da keke sai mun san yaya kaza yake yaya kaza yake wanda Allah ba mu labari Allah subhanahu wataala yake fada a cikin Qur'ani yake cewa ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'ula innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walaw ijtama'ula wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastankizuhu min yace da'ufa talibu duriba matsalun fastami'ula Allah yace yana buga misali duk duniya kowa saurara ba mu ne kadai ba ya ayyuhan nasu aka ce ba ce ba yi walladina amanu da kahuran da musulman kowa ya zo ya saurara Allah yana kira ya ce an buga misali ku saurara ku shi innal ladhina tad'una min dunillahi wanda kuke kiraya kuma bayan Allah lan yakhluqu dubaban walau yajtama'ula sun yi kadan su halitti daidai da kuda ko da sun gamu sun taimaka man juna sun yi kadan sun yi kadan yanzu ka kalli wannan sabru ka kalli sabru إن لا لا يستهي أن يريوا مثلا ما بعودة فما فوقها اللي صبروا إذا أتي إروا أنا هل تصبروا أتي دوس أرجان نجكي وأنا أتي بقاتا على أتي ينادسو yana da baki yana da ido yana da hanci yana da kaza yana da rai da abubuwa duka wannan abubuwan da mutum yake abin na ɗan wanda dai a ce halitta ne ta rayu a ce shi mana da su to ya girman abin suke shi dai ga shi ya ga girman suke da yawa wani lokaci zaka ga wani kwari ko cikin littattafai misali ko cikin shifka zaka ga wani kwari ga shi nan bai kai ba shi da girman kwayar ƙasa ɗaya ɗan ƙarami kwarai zaka ganshi amma wai wannan abin ga shi nan da rai yana da iya da abubuwan rayuwa a cikin cikin shi in ya juna zai sarrafa abin su gyara mai su yi kaza su wani abin kurin sallama dan adam da gima ce zai ringa nema ya ce ya san kaza ya san kaza Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan ayoyi duka ga sanan dan mu kalle su mu imani shi sa ke cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yace inna fi dhalika la ayatin liƙaumin ya tafakkaru ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtiga'ukum min fadli yace inna fi dhalika laayatin lil alamin wa min ayatihi yace kuma yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'a yace inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun he ka maka misalin kaza da kaza da kaza sai ce ma wannan abin da na baka misalin shi aya ce ga mai hankali ka yi tunani wanda ya halittu wannan abin ya kamata a ce ka sallama mashi shi ne abin da ya kamata ka yi imani da shi wanda ya halittu sama wanda ya halittu kasa wanda ya halittu kaza wanda ya halittu kaza aya ce baka Allah subhanahu wataala duka wannan abubuwan da muke gani ayoyi ne ke bamu wanda zai taimaka mana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga sana'a bai kamata ba ka ringa nema ka san abin da ba a baka labarin shi ba har yau ba a mana bayani ba mai aro babu wani wanda zai ce ya yi rubutu ya yi research ko ya yi memoir a kan ro kaza ne ko kuma ga yadda yake ai mun san mai ro ko rai rai na mutum yahudawa suka zo suka tambayi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in addinin naku gaskiya ne mai ruwa suka isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mu an tambaye mu wani abu musamman amsa menene arru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiru ya kyale su sai da aya ta safka malaika jibril ya zo ya ce ya rasulullah yas'alunaka anir ruh suna tambaye ka akan me ruh to amsarka qul ruhu min amri rabbi kawai ka ce musu ruhi rai wanda ake tare mutun ya huta wanda ake tabe da rai to wannan ran ka ce min amri rabbi al'amarin ubangiji na ne kuma aka yi defiyan kowa wa ma'utitun minar ilmi illa kalila kada ku ringa ganin kuna ta abubuwa na ilimi an kyale ku kuna ta abu kaza abu kaza kuna ganin cewa kun kai wani mataki ya ce abin da aka baku na ilimi ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne wa ma'utitun minar ilmi illa kalila to kuma har yau kaga yau shekara 1445 da aka yi haka kuma har yau babu wanda ya zo ce zai yi bayani akan mai roƙe dirin da aka ci gaba yau inda a ce an gan shi da yadda ake zauwa amma wani abu na roba da ake sama mutum a ciki ya samu ɗan rayu da an ƙera rai na roba kuma da kono ne abin da sai shi yadda ɗan adam bai san mutuwar to kaga har yau kawai dangana su kai duk matsayin mutum duk halin mutum duk yadda ya kai suna ji suna gani zai bursu suna ji suna gani kawo gashi nan babu makawa a ka duk mai da zai duniyan nan ya zo ya tsaye a saman kanshi a ka magungunan duniyan nan a ka a tara kawai wani lokaci ya yi kalla idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun lokacin da rai ya zo zai wuta kuna kallo wa antum hina izin tanzurun Allah ya ce wana nu aqrabu ilayhi minkum mu muhimma kusa da shi akan ku walakin la tusinu ku gani a cikin wata ayake cewa tarji'una hamana kuma me kuma da ran mana gashi sai ku ta kuna kallo kuma da an kuna so ku kamo shi kuma duran babu har yau ba a san bayaki kaga wannan kadai shi ma daga cikin ayoyi wanda Allah yake ba mu akan musallama mashi musallama mashi mu bar neman sanin nema mu san ya Allah yake kaza ko kuma shi siffa shi ya take ko kaza ko kaza duka wannan karambani ne wanda zai kai ka zuwa ga wata rana ka ce baka yarda kaza ba baka yarda kaza ba yanzu ga wanda zai zo kawo ma gardama akan magana wa misal za a ce Allah na sama ai Allah na ko ina an ka tambaye shi dalili sai ya ce ai Allah ya ce cikin sotul mujadala ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ku uku buka kasance ba Allah ne na hudunku ku hudu kuma Allah ne na biyar ku biyar na ku biyar Allah ne na shiddan ku ai dalilin shi wannan kawai Allah na ko ina sai aka ce me to su kuma ayoyin Qur'ani ya zaka da su Allah ya bukata ya zo wurin kai san me kai halice ka ma san ya halice kan ka abinda za ka ga Allah ka bukata ya zo ya isko ka tukana Allah ya ce ya tabbatar a cikin alkur'ani mai girma cikin ayoyi daban-daban cewa wannan al'arshin nashi da mulki wa kana arshu alal ma a saman ruwa wannan al'arshin nashi na mulki Allah subhanahu wataala da rita a sama al'arshi amma dukkan abin da yake faruwa wa ilmuhu fi kulli makan ilmin shi na ko'ina daidaita shi ko musan bai ya daidaita wannan musani ba amma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka ya ce tun mastawa alal arshi ya daidaita a sama alal arshi dalilin haka yake cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana cikin suratul ma'arij ko a cikin sajada ma ya irin wannan magana cikin sajada safa ta urfi kaga cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin mala'ikai suna hawa zuwa gare shi da mala'ika jibril fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a cikin kwanan da idan aka auna shi da kwanakin mu 50 alf sana ne shekara 50 haka cikin wata sura yake cewa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah subhanahu wataala na saman bayan shi haka kuma idan ka kalli inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka sabkar da shi alkur'ani magana wace ce magana Allah ce sai ce to mu muka sabko shi daren lailatul qadari idan kaji an yi magana sabkowa daga ƙasa ne ake sabka ko daga sama ne ake sabkowa to Allah ya ce inna anzalnahu mu muka sabkar da shi wanda kin nuna maka mi me sabkarwa yana sama da kai yana sama da kai ya sabkan ma da alkur'ani kenan yana sama da kai sabkan ma da shi zuwa ƙasa haka idan ka karanta sabbi hisim rabbikal ala wannan ayat kada ta nuna maka Allah a samin ki kai tasbihi ga ubangijinka al'ala madaukaki uluwu dhat uluwu sifa to ka gani haka ayoyi daban-daban a amintum cikin suratul mulk a amintum man fis sama'i an yaksifa bikumul arda fa iza hiya tamur shin za ku aminta wanda yake sama idan ya dirkake muku ƙasa sai abdullahi dan abbas yake fasara wannan aiki cewa wannan aya tana nihin a amintum azaba man fi sama'i in asaituhu shin za ku amince ma azaba wanda yake sama idan kun saba mishi wa yake yin azaba in ba Allah ba wa yake saba ma in ba Allah ba haka ne wannan ayoyi ne suka tabbatar da ni Allah na sama so sai a zo a yi tagardama akan wannan to Allah tabbatar maka ka saka huta sahabbai ba su taba tada hankalin su ba kan wannan masale ba su taba damuwa ba saboda sun riga sun san ana tabbatar ma da Allah abin da ya tabbatar ma kanshi Muawiya as-Sulami yazo zai antar da bai wuce manzon Rama sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi yake ta don da ya mari bawan shi kafara shi kawai ya antar da shi idan kana da bawa kamare shi kafarar da za ka yi ta wannan marin da ka mishi a matsayin shi na dan adam bai kamata ba ka zalimce shi ka fara shi ko ka ce ka yantar da shi sabai sun san haka mazala sallallahu alaihi wasallam shi wannan mu'awiyan sai ya bugi baiwa shi mutumin kauye ne sai ce ya rasulullah na ji kun ce wanda ya mari baiwa shi ko bawan shi ka fara shi ya yantar da shi ni kuma na mari baiwa ta ya zan mata in yantar da ita sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kawo ta mu tabbatar musulma ce ko ba musulma bace ba in ba musulma bace ba ka a yantar da ita so da in tana zata koma cikin kahurcinta da zama karkashin kahure a kara musu gari in ko musulma ce a yantar da ita da aka kawo ta manzo da sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta sai ce ya ce mata man ana ya ce mata wane ne ta ce an ta rasulullah ai kai ma'aikin Allah ne kin yarda da haka ta ce sai tambaye to aina Allah sai ta ce Allahu fi sama ina Allah yake ta ce Allah na sama sai ce ma mu'awiya ai tuka hafa innaha mu'mina je ka yantar da ita mummuna ce wani wannan hadisin yana nan wacce gillata har cikin wadda akwai shi amma sai ga mutum ya karanta hadisin wai he ya murda shi shi kuma abin da ake ce ma hadisi ayi abu a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yace bai magana ba hadisi kenan abin daidai ne manzo sallallahu alaihi wasallam bakka yin kuskure kyale ka da kai abin da ba daidai ba kai tsaye magana ake maka to wannan mutum da ta ce Allah yana sama manzo sallallahu alaihi wasallam bai mata magana ba kaga wannan yake tabbatar maka wannan magana haka take to ba abin gardama bane bai ga an zo ana ta rigima akan shi to shine mala yake ce mana wala yaqulu fi sifatir rabb ta'ala kada ka ringa fada akan siffa Allah kaifa ya take walima ko ko me yasa yace illa shakun fillahi tabaraka ta'ala ba mai irin wannan tambayoyin sai mai shakka akan Allah kana shakka akan Allah ne baka yi ko baka shakka akan cewa akwai Allah ko baka shakka to kakka yi wannan tambayoyin kakkar da tambaya ya Allah yake kakkar da tambaya ya siffa kaza ta Allah take kakkar da tambaya me yasa Allah ya kaza wannan duka ba tambayoyin ka bane akwai abubuwa da sirrullah ne sirri ne na ubangiji yanda kai kake da sirri akwai abubuwan da a cikin gidanka tsakanin ɗiyanka misali sai kai wani hukunci ka ba wannan ka za ka hana wannan ko ka sa wannan aiki ka za ka ki sa wannan ko a cikin yaran wanda suke ma aiki ka sa wannan ka hana wannan ko ka ba wannan ka za ka hana wannan kai da kake zama tare da su akwai dalilin ka naka sirrin ka naka wanda ya sa kai haka to akwai abubuwa da yawa da suke faruwa cikin halittu wannan sirri ne ubangiji Allah subhanahu wataala ba a tambaye shi me yasa ba a tambaye shi la yus'alu amma yaf'alu wahum yusalu ba ka tambaya wallahu ya fa'alu ma ya sha Allah na abin da ya ga dama ba a tambaya me yasa ake kaza ya ake kaza ya ake kaza duka wannan la yasalu anil kaifiyya wa la yasalu anit ta'lil lima qala kaza me yasa Allah ya ce kaza ba a tambaya yace bal yusallamu lillahi azza wa jal ana sallama ma Allah ne yace li annahu la ya'lamu al kaifiyya illa Allah babu wanda ya san kaifiyya sai Allah subhanahu wa ta'ala sati mai zawa za mu shiga magana akan magana ta Allah mu ji irin gwagwarmayar da sa Ahmad bin Hanbal suka yi akan wannan matsalar wai ba a yarda ba alkur'ani mai girma magana Allah ce wai kurum alkur'ani mai girma halitta ce ba Allah nan shi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a haka yi wannan gwagwarmayar tare da mabiyan shi shi kuma wannan malamin da ya rubuta mana wannan littafi Albar Bahari ɗalibi ne ga Ahmad bin Hanbal insha Allah ta'ala wannan babin zamu shiga abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah